wabarakatuh Allah mulkin sarki ya kawo wannan rana ta laraba 23 ga watan zulqa'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1400 da 46 a kalandar nasara kuma kamar 21 ga watan 5 2025 kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu wannan littafi mai sunan addurarul bahiyya daya daga cikin muhimman littafai wallafar ɗaya daga cikin bajiman malamai a shekul allama محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وندا Allah ya warasuwa hijira na da shekara 1250 kusan farko-farkon karni na goma sha uku kenan bayan hijira yanzu kuma muna karni na goma sha biyar wannan shine darasi na arba'in da tara a jerin giyar darussan littafin sannan kuma muna cikin kitabun nikahi ne littafi da yake magana kan matsaloli na aure da tanade-tanade na shari'a da kuma bukatuwar mutsabbaka haka don cin gajiyar wannan tanadi na shari'a aure yana da alaƙa da babuka na ibada kuma yana da alaƙa da babuka na mu'amala su da ka ibada ce mai matuƙar muhimmanci bal yana da rabo mai girma wajen tasirin shi ma akan aƙida da ɗabi'a da kuma ladubba na rayuwa wani idan bai sa'a ba sai zame mashi silar gurɓacewar aƙidar shi sai sa za ga koda a hadisin umar رضي الله عنه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سراك بابي نمي متكر مهمنش kamar saboda sabo da al'umma ta yi da shi sai ana ma mu'amalantar shi kamar wata al'ada wani al'amari na al'ada to da ya narke ya zama jiki ya zama kamar wani urfi to muna za mu tashi a inda yake cewa wa tuqtabu ko wa tuqtabu al-kabiratu ila nafsiha ina ganin ne ko ko mun yi wannan za mu tashi nan ne ko to bismillahir rahmanir rahim yace wa tukhtabul kabiratu ana neman auren babba wato yayi hikima kware da gaske wajen amfani da wannan kalmar ta babba shin yana nufin at-tayyiba at-tayyib ko ko yana nufin al-anisa dama an kace al-kabira din ɗayan wa'annan biyun za ta koma ko wadda ta taba aure ai auren kawai daraja ce da ta zama babba ko da shekara ta goma sha ko kuma a'a yana nufin babba wadda ta daɗe ba ta yi aure ba ga talatin arba'in hamsin ba ta yi auren fara ba kaga ita ce anisa to sai kaucewa kalmar anisa kuma sai kaucewa kalmar abin nan a sayyib din ita ma sai kauce mata ita kabiratu sinni dama ai za ka iya tsinto ta ne ɗayan wa'incan sai dai fil galib za ka tsinto ta ne cikin waɗanda tayyibat din to shine yake cewa idan an zo neman aure wa tuqtabul kabiratu za a nemi auren babba ne ila nafsiha zuwa ga amincewa ko ba da izinin kanta mana ba da umarni ga kanta hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aike zuwa ga ummu salama a neman mashi ita abinda yake nufi da wannan magana idan zaka nemi auren wadda ta taba aure to zaka iya ka tunkare ta kai tsaye ku yi magana iyayen ta babba ba su san kun yi ba idan kun gama ne sai a tuntuɓi iyayenta su kuma iyayenta su ne za su tuntuɓe ta daga nan ita kuma sai ta ba da damar a ɗaura aure ko kada a ɗaura za mu ji bambanci da ke tsakanin ita da kuma budurwa wadda ita ba haka ake so a yi ba in kuma aka yi hakan ku aƙalla dai shi mai nema da ita da aka nema san cewa iyaye kuma suna da girman haƙƙi fiye da yadda suke da shi akan wannan da ta taɓa aure shine kawo fa hujja da cewa wannan maganar da ya faɗa mai sharhi ya kafa hujja da cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai nemi auren Ummu Salama baya da sur sayyida Khadija kenan ya aiki daya daga cikin wasu dattawa su je su nema mashi auren sayyida Khadija ta rasu a amul huzn shekara ta bakwai bayan daga annabta kenan annabi ya shiga damuwa kwarai ya dauki ma lokaci bai auren ba wata mata zo ta same ta Rasulullah bai kamata ka zauna babu aure ba ni naga wasu mata biyu da kai ya kamata ka aure su daya ta taba aure daya ba taba aure ba yarinya ce yace dawa dawa tace akwai ummu salama akwai kuma iyar amininka ita ce Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma in ka ban izini su duka biyun zan je in musu magana mana zan je in yi magana kai tsaye ta je ta samu ummu salama ummu salama da ce ga kin kawo mu ai ba zai yiwu ba sai ta ga abin kan a mafarki sai take ce mata ai ita tana ga kawai ta ban maganan nan saboda matsaloli guda uku na ɗaya dai ita ta manyanta kamar yana ga irin ta yanke kauna da yin auren galibin kaji ta ce ita ta haƙura kwata-kwata ba za ta yi aure ba ba da samun take so ba ne amma in ga mala'ikan mutuwa a ƙofar gida yana buga sanarwa cewa lokaci ya yi wallahi za ta ce a ɗaura in amma ba da samun take so ba ce ita haba ta gaji da wannan aure mazan duk farashinsa ɗaya arrijalu sawasiya ba arrijalu ma'adinu ba shi ta ce to ita ta manyanta sannan gashi tana da bakin kishi kuma shi mutumin nan akwai yiwuwar zai wasu aure aure lokacin bai aure kowa ba fa amma ta ji a jikinta ko fa alhama hata kawaha tace matsala ta uku tana da 'ya'ya marayu auren za ta yi tabassu ko kuwa shi zai yarda a kwaso su kowane yana da wahala idan aka aure ta ita kaje aka ce ta bar yaran ba za ta rayuwar jin daɗi ba shin kuma zai yarda ta kwaso su ta zo gandun shi shine aka da aka faɗa annabi ta ba matsala to shine sai je ya same ta yace magana shekaru dai ba za ta ce ta girme shi ba in ta yana tuce shekaru shi ma babba ne eh shi ma babba ne maganar kishi kuma zai roƙa mata Allah ya yaye mata wannan bakin kishin wanda zai zama balbala a gidan aure ya'ya kuma shi kanshi mai rike su ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim ayi to shine sai aka kulla auren sai da Aisha ma aka je aka yi magana da iyayen farko aka samu haifiyarta ta samu mahaifin suka yi magana suka ce to ga koshi ga kwanan yunwa ga ta riga an ba wani alƙawari iyalan alu mut'im an masa alƙawari su a lokacin suna da al'ada da an yi haihuwa a gida aka ce mace aka haifa sai yan can gidan su ce sun kama ma dan su dan shekara bakwai nan kudin shekara biyar din nan sun kama mashi auren wannan mata kila shi ma dan shekara uku ma ko shekara biyu to da ka sai ga yarinya da dajinanta tana wasan kasanta an riga an mata miji ke za za ga wannan kisa kisan da mu ake ta samu yanzu duk ba a samu su lokacin su to yanzu ya za a yi ka ga fa koshi ga kwanan yamma wannan da ya zo daga bayan ya fi tantanta kuma ga alƙawari na da muhimmanci au fi bil uqudi amma dai haka aka tuntubi alu mut'im cewa shuka ta kawar da sharar gona sawun giwa ya toye na raƙumi aka warware abin cikin sauki aka bashi auren Aisha radiyallahu anha tana yar shekara shida idan waccan ta yi girma to ita kuma wannan ta yi kankanta kenan to duka hadisan guda biyu mun samu fa'idodi duka yanayin auren annabi guda biyu nan sun ba mu darussa sosai waccan babba ce wajen ta aka nemi auren wannan karama ce wajen iyayenta aka nema auren kuma suka daura auren ma ba su tibe ta ba to da karamar yarinya ce da yake nan sannan na biyu su waliyanta ne dama wanda yake da fawa kan auren da mace mutum biyu ne daga mahaifinta in an ce mahaifinta ba wai kanin mahaifi ba asalin mahaifinta waliduha ku sauran aba'u ne yayi sai kuma kakanta shine mahaifin mahaifinta kaga biyun nan su suna da power su aurar da ita ko ba ta su amma dai a nema consent din izinin nata yafi ko yardar amma wanda ba su ba ba su da karfin da wayannan mutanen ke da shi shine masu malami suke cewa to me yasa aka ce ai abu ne mai matukar wahala ya ta ce ga wanda take so babanta ya ce ga wanda yake so kuma a zo a auna wai kuma a ga cewa wai baban mugunta mata ya aurar da ita wai ga wanda za ta sha wahala kai aqallu min alqali yana da wahala saboda iyaye sun fi son ƴaƴan su su ji dadi fiye da yadda ƴaƴan ke so su ji dadi kuma fiye da yadda kowa a duniyar nan ke so ƴaƴan su ji dadi to kaga shi iya zato malam zaton shi ma mai kyau ne ko ka kyautata zato ko karka kyautata dama mai kyau ne to haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure Aisha radiyallahu anha ya aiki bayan ya je kasuwanci ya dawo an ci riba abubuwa sun gudana sai ya aiki Nafisa ibn Abi Ya'la yace ta aike ta kenan tace mata yanzu abin da ke so da ke ki dan bi man sawun shi ki dan nazarta kin an ce tace ta aike ni in zama dasisa ad-dasis shine wanda zai nemo maka labarin sirri kaman jasus sannan idan kika dan nazarta shi kika dan sami damar magana da shi to ki fada mashi ina ci ita ita ce take ciki ba wai shine yake ko kuma a ce ya shigo ko amma dai ka sa lamba wannan kuma ya halal ne ko mace ta yi haka amma mu yanzu kila sai mata ta ai wata kyauta ba ai waye wato Khadija ta yi kuma a ƙarshe ya aure ta a ƙarshe ya aure ta amma kaga daga baya kuma wata ta zo irin yadda Khadijan nan ta radiyallahu anha ita ma ta radiyallahu anha tunda sahabiya ce ta zo ta ce ta kyautar da kanta ita kuma ya kiyarta wannan zai ƙara baka damar wato ko akwai wani abu na kafa'a ta addini da annabi ya la'akari da ita ya amince da auren Khadija akwai akasin haka ga wannan matar kuma yake amincewa amma bai ce baya so ba kada ya kashe mata kasuwa so da dai a takaice wannan jumlar abin take nunawa shine idan zaka nemi auren babba ko dai wanda ka taba aure wasu suna cewa ko kuma anisa an ce anisa wanda ta girma a gidan iyaye ba ta auren fara ba wannan uzurin ko ma na menene ka ajiye shi ba shi ne abin karo ta dai yi shekaru ta kai talatin talatin da biyar arba'in akwai wata yar boko kamar ba rawar can ne ko shekara uku kenan ta yi aure shekara kamar tana da sittin da biyu shekara da sittin da biyu ta yi auren fari kuma wai har aka yi jena aka yi da yake ba musulma ba sai aka tattashe aka yi invitation aka yi abubuwa dai fasto da fastoci rabaran da rabaran duk suka sa albarka amma dai da babu gara ba daɗi kuma da musulma ce kan lalle ta rintunci ma taya ta murna kwarai kwarai da gaske falala ce kamar yadda al-imam al-allama ibn imam ahli sunna wal jamaa Ahmad ibn Hanbal yake faɗi so ka idan babba ce ko ta taba aure ko kuma tana da shekaru zaka iya tinkarar ta kawai ku yi magana suna cewa wannan masana jinsin dan adam ne idan kana son wata mace kawai ka tinkare ta ga karka bari kai ta kwana da abun fa sai sai kai ta kona energy kawai in kana da shimfida wa qaddimu li anfusikum to zaka iya yi kai wasu shimfida na alkhairai kai wata shimfida ta fita mai kyau kai wasu abubuwa na bajinta da ita za ta yaba ko ka sa a leko maka asirin ta ita mai burke ta duk da mata galiban ba sa faɗar hakikanin abin da yasa suka aure wani galiban koyewa suke amma za su fito fotokotin wani abu wanda shi ne kila kuma ba shi bane sai su nuna a zahiri ko kudin ka ne mace wata nama don kudin ka za ta aure ka ba baka isa ba zata kuma in da kudin akwai wani abu dan wani mai dukiyar kuma ya fito da tawar take shi wadda ma kila bata kai wannan ba ko tafi wannan to sai ka tunkare ta kawai ku yi magana ita ma in kana da ra'ayin wani yadda sayyida Khadija ta yi ta tura wata ko ta yi magana da kanta kai kuma ba za ka wulakanta ta ba in ka wulakanta ta to zatan da ta yi maka kila na kana da addini ashe ma ita Allah ya rufa mata asiri kafar wala ta kama buhun ne kawai ba komai a cikin santolan ne to idan babba ce sai ka tunkare ta ga manufarka ta je ta yi shawara kai dai kayi istikara ko kayi shawara ko kayi bincike ko kayi tuntuba ba kuma tilas don ka bar ta je ta yi shawara shikenan da ƙarshe sai ku zo sai a daidaita to a lokacin ne sai a sanar da iyaye su kuma iyaye za su tuntube ta kun yi magana da wane mun yi magana da wane to yaushe kike so a daura wannan sai ta fadar kike so a daura wannan shikenan an gama in ta ce an jima in an yi isha ko gobe bayan asuba ko gobe da azuhu ko rana ya ce ko ran juma'a shikenan ita umarni za ta bayar tana da ƙarfi zamu shi ma wannan zamu ji yace wa tuqtabul kabiratu ila nafsiha za a nemi auren babba zuwa ga kanta shine har suke cewa in karama ce kaga ta iyayenta za a ji su kuma iyayenta sai su nema izinin a amsa magana an gane izini ita kuma babba ita ma za a nemi ba da umarninta ne don iyaye su kuma su tabbatar da magana za ka ga abin kamar kusan iri ɗaya ne amma akwai bambanci ita babba idan ta zo ta ce ga wanda take so sai waliyinta wanda zai ɗaura mata aure sai ce baya son shi ta ce ita kuma shi take so kuma sai aka yi dace akwai kafa'a to za a tilasta mashi ya yadda da abin da take so in ya yadda amma ya ce shi kuma ba zai daura auren ba za a ba alƙali ya daura auren kuma auren yayi kuma bata yi laifi ba tsakaninta da Allah idan ya kawo kuma ya cancanta ita kuma ta rushe ta ce ba ta so to za a tilasta mashi ya janye shi ita ba za a tilasta mata ta janye ba shi yasa aka ce ita isti'mar ake yi neman umarninta ake da aka al'amru a nan akwa min al'izin wannan bambanci na farko kenan amma idan ƙaramar yarinya ce wani ya fito mutumin kirki iyaye suka zauna suka ga yarinya ta yi dace sanar da ita za a shi ne al'izin ɗin wa azamin min Allah shelantawa wa azinfin nasi ka shelanta al'izin ta sanin ake so to wane ya fito neman ki zai zo ku tattauna ba ma fatar ki ba mu kunya da ƙarshe sai ta ba ta son shi sai ta kawo na dan bungalo kaga inda ta babba ce matsayar ta tafi matsayar su ƙarfi amma ita wannan karamar yarinyar matsayar ta ba ta da ƙarfi dan bungalan da ta kawo kai ko mutumin kirki ta kawo ba zai rushe nasu ba in ko har zai rushe nasu sai dai kuma a rushe nata sabanin inda babba ce sun kawo nagari ta kawo nagari za a rushe nasu a dauke nata karamar yarinya suka kawo nagari ta kawo nagari sai dai a rushe nata a rushe nasu ta kawo wani har su samu matsaya a wuri guda cewa to shi za a ba wannan shi ma alamun a wuri na biyu kenan da yake nuni ga bambanci da za a iya samu ga mace babba da kuma karama za mu ji wata magana a gaba wanda suka bambance tsakanin albikir ɗin da asayyib wal mu'tabaru husulur ridha minha abinda ake la'akari da shi shine neman yardatta in an ce ar-ridha anan ana nufin ita mai shekaru ko bazawara ko ta taba aure to ita za a nemi yardatta fito wane ya fito ke ya kika gani akwai hadisi na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma da ke cikin sahihu Muslimin annabi yake cewa as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha macen da ta taba aure to ita ta fi cancantar kanta daga waliyinta mana tana da ƙarfin faɗa a ji wajen tabbatar da wa za a aura fiye da waliyinta amma wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha simatuha amma budurwa za a nemi izininta ne ga kanta to za mu haɗa ki da wani kaga an shelanta mata kenan wa idnuha simatuha ba da izinin da amincewarta da ta ji shelar ta yi shine ta yi shiru amma malamai suka ce wannan yan matan daki a ta yanzu kawai ta yi magana in ba za ta yi yanzu ba a ba ta namban whatsapp ɗin wani ta turo mai voice note ko ko ta yi mashi message kada a yi kitso da ƙwarƙwata amma yan matan da a wa idnuha simatuha amma ne yanzu wannan larabcin sai mu kwafa sai mu dan gyara mu nan ba hadisi bane eh lalura ta daruratu ce sai mu ce wa idnuha kalamuha ko wa idnuha bayanuha eh ne yanzu gaskiya ta fito ce bayani kina son wanda ta yi shiru ta kyale ku me take nufi za ta same ga malaye wa idnu wasu matu haba na'uha munamu yanzu kenan in dai shuru akwai guba idan kai ba ta faɗa maka ba haɗa da wancan haɗa da wancan haɗa da wancan a ba ta takarda a ba ta waye har ta faɗa ai ita bai mata ba in ta ce bai mata ba in kun ga dama za ku yi bin kwakwafi kasan za a iya samun wani wani mai addini mutum ga hadda ga komai an ce masa mutum mai ruwanta da hadda mai ruwanta da hadda in ma don haka za ka yi hadda ta lokaci gara maka nema kuɗi to amma da za ka haɗa haddar da kuɗi wa ta gifi ma a takan lahu dara al'akhira ko walatansa na shi baka minar duniya to sai ya fi amma za ka sha mamakin abin da ita za ta gina son a kan shi za ta gina a kan addinin amma ba zai yi shi kaɗai kuma ba sai ɗai-ɗai duk da haka akwai wani abin da ya ja hankalinta shi yasa za ta iya watsar da malami ta ɗauko ɗalibin shi kuma ta ce addini ta kalla ya aka yi wancan ƙaramin ya fi wannan babban ogan addini to wannan kuma wani fikihunta ne kowa da mujalladinta sai yasa kowace mace da mujalladinta in ka kuskura ka ɗauki na aisha ka kai ma zainab ko hafsa ba za ka kuwan ya lafiya ba ita karanta sai ita ba ya mata nan wurin ba ita ba ya ta rubuta nan wurin ba ita ba ya ta faɗa nan wurin ba amma ya gaji na ce kitabun nisa'i ya ce ka duba kasa a burakin sunan ma aka sa sai ka ce eh to kuma gaskiya ba sunan ke wani da sunan ma sai ka zo nawa bi aini da ka wal mutabaru abinda ake la'akari da shi husulur riba anha neman yardarta ta amince akwai hadisin haddan har na Abdullahi dan Abbas wanda Imam Darqutni ya fitar da shi annajariyatan bikran atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda wanda yake tabbatar da ko fassara cewa mace za a nemi izininta wane ya fito neman ki to ta yi bayani ko ta yi shiru in ahalin shirun ne ko kuma wa iznu ha bayanu ha in ahalin bayani ne idan ba ku tuntube ta ba kai wane ya fito ai mai addini ne ai dan dangi ne ai mene ne shikenan wannan kaidar za ta zo ta yi wata budurwa ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha baban ta yi mata auren dole ya rasulullah ina karar babana ya aurar da ni ga wanda bana so fa khayyara annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bata zabi aka kira baban ta maimaita kokenta annabi ce to na dawo kanki kina da zabi ko dai idan har yanzu ba kya son auren nan mu bata shi dai ba in kuma kin yarda shikenan ce to ita ta yarda dama ta kawo karan ne dan iyaye su san cewa mata irin su suna da yanci to shine malamai suke kira nan suka ce irin surukanku anti senior amma yar karama ce baka da kin amma dai ka bari ta girma awa ma lai sai dai ka lallaba dai in kai mata barana ka ce zan yanka ki in baki auruwa na ba dan za ganta a status da an kusa fara yanka mutane da kai take ko ta shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kusa fara yanka yan mata to abin da take to yanzu ta kawo kai screening kai ne board of trustee kai ne oga har a samu dai a rarrafa a sami wanda yake da kafa'a inda yana da kafa'a ta kawo karka damu kawai a bashi kar ka shiga kai ruwa kai daki kai ne zaka tantance yarinya ta yi digiri ta je ta aure mai diploma me ruwanka kai baka ga manyan masu kudin duniyar nan suna diploma ne ma yanzu kai ne kake ta bin digirin a baka ko dan gwata ba digirin fa bin shi yake ta yi dan Allah ka zo ka karba yana sun manyawa kai yanzu ya karba diploman ka ya baka wani jari bai maka ba har jami'a ma zai ce ga digirin ku ne ko hada dan gwata ko bashi su da ka ba za ka kawo wa'annan dalilan ba da haka idan babba ce sai ta ba da umarni sai ta tantance kuma sai ta sanya lokacin da za a ɗaura aure kuma idan kuka samu karo to naka za a rinjar a kan naku saɓanin ƙarama ya ce liman kana kuf'a ga wata magana da ya alhujjatul baliga yake cewa la yajuzu aiza an yahkuma al-awliya'u faqat bi halatta iyaye da waliyan yarinya su yanke hukunci su kadai ba gaskiya baya halarta ko budurwa ce baya halarta kawai yazo yayi magana ah limami ne daga harami ah bawan Allah ne duk garin an yi mafarki an ganshi a aljanna ba abin da ya dame ta ita ta yadda ta auri wanda ba a yi mafarki an ganshi a wuta ba sai dai ba ba ku yi mafarki kun ganshi a wuta ba to shi da kun ganshi a aljanna sai me sai me ai walla dukkan kusan kullun sai an yi hulki an ganshi a aljanna ai bayan kirki bawan Allah dan dattijo dan manyan mutane ga ilimi ga dabi'a ga addini ga sana'a ga abun hannu duk wannan littafin da kake ba su a diwaninta in dai ta kawo wanda ba mutumin banza bane shi wancan mai addinin ya fi kowa saukin kai in dai addini yake da shi da gaske kawai ce mashi za a yi ba ta yadda ba ta ce ba ta da ra'ayinka ka yi haƙuri Allah ya haɗa kowa da rabon shi shi kenan to shi ne yake cewa la ya juzu aizan ayyah kuma al'auliya ufaƙat li'annahum la ya arifuna ma ta ariful mar'atu min nafsiha saboda dukkan kwakwafin iyaye ba za ku iya sanin ra'ayinta abinda ta fi so a babin aure irin abinda kuka sani ba ku da yanzu a fahimtar ku kun kai ta islamiyya kun kai ta boko kun tarbiyantar da ita kun natsar da ita ko da haka ta dace da wa da natsatse yanzu wannan fankar da kaga tana yi da natsatsun wayoyi biyu aka hada ba za ta ba za ta kama ba sai da aka hada negative da positive to ita ma gida haka ta zabo negative din ta zabo ba negative bane a addini negative ne a wajenta ita hakuri shi hakuri na ta wajen wata mata na cewa ita ita zaɓo mijin da za ta aura ita ba ta da haƙuri ba ta da haƙuri ko ba za a zauna lafiya ba duk wanda ya fito neman ta sai ta sa a yi bincike sai a gano shi ma bai da haƙuri sai ta rushewa babanta jagora ne a yi izala ba a nan zariya ba ne kar kai ma fara hasashe ba za ka gano ba wallahi ba a nan zariya ba ne jihohin maƙota ne har ta ce har sai da ta samu wani wato shi haƙurin ko haƙurin nata har yi yawa iya yawa ma ya yi ta ce shi take so aka yi auren ni na tambaye to yaya kuma bukata ta biya ta a yi haddari ba don lallai kam da ba irin shi ba ne da wasu labaran ake yi amma yanzu ba wata matsala ko jiya ina kallon wata mata ita ma Allah ya bata miji tana yaba mashi ai da ita da shi sun narke sun zama daya ta san pin din account din shi ya san pin din abin nan dinta ko ko nawa ya samu zai kira ta sai gashi wallahi an dan biya mu sai kuɗa da wajen aiki 200 in tura account din ki ne kina da abin da zaki da su ko in ba sa account dina in ta ce turo min duka zai tura mata sai inda safe zai fita ce dan bashi 700 zai hau mashi to wannan so ne ku ana yin haka yi larabawa nan kusan da haka suke fa bakin fata ne yake wa mace kirki da kirki ka fita ka bada dubu biyu wai ka dawo kuma ya maka lissafi to a gaba na rijiki sai albasa ɗari da saba'in to yaya kai nan kana jiran ka to inda talatin ɗin ta faɗa talatin fa wanda ko mutuwa kai ba abin da canza amma za ga larabawa nan su haka suke yi galiban larabawa nan ATM din na hannunta ba ita ce za ta kalla da ce ka a mai gida an aka yi salar nan za ka yi ɗinki ya ce na hannunta da yake shagunan dare ne wani lokaci sha biyun dare ta tashe ka to mu je a siyo yadin nan mu ka je kawai aka yi za ka biyo ta ce a ɗauki wannan a ɗauki wannan a ɗauki wannan wancan telan ma ba za a ba shi ba kuma kaninka ne haka kuma za ka haƙura a kai ma tela ya ba da akawun ta biya shi a kawo kaya ka ɗinka in za ka fita kullum sai ta baka na jirgin ƙasa kullum amma za ga su kuma ba saki gaskiya za a daɗe ba a yi saki ba mu nan kuma yana ga arhar abin ne to liman kana kufa a watan maganar yake cewa li'annahum la ya'rifuna ma ta'rifu al-mar'atu min nafsiha wa li'anna harra al-aqdi wa qarahu raji'ani ilaiha kuma kai uba ku ƴan uwa da kuka matsace ta aurewa ne saboda addini shi ribar auren da rashin ribar shi fa kanta za su dawo idan aka yi zaman lafiya sai ta fi kowa jin daɗi idan aka samu akasi sai ta fi kowa kokawa dan za ta yi zuwa gida ta maka wasu bayanan ba za ku yadda ba wallahi ba za ku yadda ba to tunda kuwa ita ke da malaha wa ma alaiha dadin da rashin dadin to lallai sai musulunci sai yazo ya raba ta ya aje ta ya bata mahalli cewa ababin aure lahal izin za a isti'zan dinta yace walisti imaru talabu an takuna hiya al-amira sariha in an ce isti'mar yadda za a yi wa babbar da ta taba aure shine a nemi ta ba da umarni ƙarara shi ne ta ce ta ba da umarni a karɓa kayan wani ta ba da umarni a ɗaura auren ranar juma'a ta sa tarewa in sati ya zagayo duk kai babanta baka isa ka canza ba ta da aka ɗaura ranar za a tare muka ci karo aka je gaban shari'a za a ce ka yi haƙuri ba za ka ci gwamnatinka ka ci ta baya ba ta gaba ba gwamnatinka ta wuce ka yi haƙuri yanzu natan za a ɗauka da ta ce maka ba za ta tare a radda aka ɗaura auren ba ta fi ka sanin dalilin da ta sa haka to kai ya kana tsallake daga Nijar za ka zo kai gyaran wata ƙasa a ba zai yiwu ba za ka ita ta fi sanin wannan amma walisti izanu neman izini fa da ake wa budurwa talabu an ta'azina wala tamna'a shine ta bada izinin wane ya kawo kaya amma wala tamna'u ba za ta iya hana wasu shirye-shirye ba ce to wane ya aiko ya ce ce ta yadda da shi kaga wannan izinin ta ba ta gama komai ita ma sai dai ta ga ranar daura aure ta ga ranar kaita ta ga waye ta ga waye shikenan ko kuma wala tamna'u bi ma'ana wala tamtani'u daga babu za ta ce ba ta san shi ba shi yasa za a bata lokaci je ki shawara je ki istikhara je ki kaza je ki kaza yace wa adnahu sukut mafi kankantar abinda za ta yi ta nuna yarda da izini shine ta shiru wa innamal muradu istizanul bikril baligati duna sagira abinda ake nufi anan neman izinin budurwar da ta girma wadda ta girma to ita ce za a nemi izinin ta duna sagirati banda yar karama kaifa wala ra'aya laha yar karama ya zai ka nemi izinin ta ban ba ta da ra'ayi kana da yar shekara shida aka zo neman auren ta sai ka kira ta ka ce mata to ne ta ma san me ake yi za ta tafi makaranta za ta waye sa mata bobo a sa mata biskit a sa mata waye da ruwa shikenan a dawo lafiya an ta shafi a ɗauko ta shikenan kar a yi lattin abincin rana ta dawar cin ma na ta gida ko makwanta ka da ka kaifa wala ra'aya laha قد زوج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين انتهى haka yake a cikin alhujjatul baliga liman kana kuf'a ita wannan matar da za a aurar za a aurar da ita ga wanda ya zama tsara gare ta tamka in an ce alkafa'a shine dacewa da juna abin da yafi kyau a kalla'a kafa'a shine addini da ɗabi'a idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir abinda la ilaha illa shi annabi ke cewa idan mai addini da tarbiyya da ɗabi'a ta gari ya zo neman auren ƴarku ku bashi wanda yake da addini malin ka ce addini a karance na wajibun aini wujubun ainiya alwalla dole kowa ya iya ya iya ya sani sallah dole kowa ya iya ya iya ya sani azumi biyayya ga iyaye in yana kasuwanci hukunce hukuncen kasuwancin duka wayannan wajibat ne ainiya ba makawa sai ya san su to sannan sai dabi'u daga cikin dabi'u akwai sana'a ina mutunci ga mara yakin yi in kana neman ƴan iska misali mutanen banza a gari ka hango wani a masallaci aka ce maka bai da sana'a zaka iya rubuta da shi dan idan dai talaucin ya murda dole a taba kila in ko ba taba ba dai to kuma za a samu haukan talaucin sai ta sallar ba nasuwa to sana'a na ciki to idan irin wannan mutum ya zo neman auren yarku ku bashi a jahiliya suna da ababen da suke la'akari da su waɗanda da su suke bayar da aure sai a ce a kalli ƙabilanci ɗan ƙabilar mudar ɗan ƙabilar ɗan ɓangaren adawiyun ɗan ɓangaren umawiyun dole in zai aure sai dai aure ƴar nan ɓangaren kamar ka ce bahaushe sai bahaushe ciya ba fulatani sai ba fulatana bai rabe sai bai rabiya ko kuma ka dawo wajen as-sana'a sana'a wal hira ‘ya'yan manoma ba wanda zai aure su sai ‘ya'yan manoma ko manoma, ‘ya'yan magina, ‘ya'yan makera, ‘ya'yan wanzamai, da musulunci zo ya rushe wannan. Asar ko hadisai da suke kafa hujja da su ba su tabbata ba, abin da ya tabbata shine idan atakum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Suna cewa an ce alkafa'a da ma'anarta mai faɗi shine at-tasawi fil manzilati والمركز الاجتماعي والمستوى الخلقي والمالي shine a kalli matsayi a ce gidan sarauta sai gidan sarauta wal markaz al-ijtima'i wani matsayi a cikin al'umma ko ta daraja a cikin al'umma wannan abin da suka tafi a kan shi kenan amma abinda yafi dacewa shine kamar da malamai suke cewa al'umma suna faɗa haka cewa kowace mace kai namiji za ka iya aurenta matuƙar mutum ya kirki ce mai addini kuma ba mazinaciya ba a samu tabbatuwar siffa biyu a samu koruwar siffa ɗaya shine ta zama zatu dinin wa kulukin wa hiya ghairu zaniya saboda zani da yankihu illa zaniya kai kuma kowace mace za ta iya ta aure ka in ka zama dudinin wa khuluqin wa lasta bizani ita ma ta samu tabbatuwar abu biyu a samu koruwar abu daya kaga aka samu wannan duk kafa'ar da za ta yi magana ta kari anan in wani yazo ce a ana so a kalli sana'a suka ce to sana'ar da tafi kowace daraja shine sana'ar malanta ba suna nufin sayarwa za ka nemo kuɗi ba amma harkar ilimi al'ulama warasatul anbiya to wannan ne kawai za a kalla to amma shi ma kuma ilimi ai zai koma ne ya shiga cikin addini wal khuluq da shi ana aiki da shi ana tabbaka shi ana kaza ana kaza in haka ne sai a je sai a kulla aure da haka wa'annan ababen su kawai za a kalla addini ɗabi'a ba mazinaciya bace komai kudinta komai talaucinka za ka iya aurenta wannan muna magana a shari'a ko kai kuma ya rage naka a dawo a ƙasa ka duba idan ƙwariya ta bi dutse akan wanye lafiya idan gilashi ya raka tanga ya raka guduma anya sukan kai ta sha lafiya to in kana ga kai a ai kai kana da wani Allah misuru za iya shikenan ko mace in tana son ka duk baka da matsala yar Bill Gates ce diyar Elon Musk ko mu dawo gida ko wani dangwata dangwata kace in ba kai ba sai kafar katako kai ko ba ka da ko sisi arzikin ka kade wani ragowar garo rogo da suka shi ta kare dazu tace sai kai to zaka yi auren ta sai a ce a shari'a zaka yi auren ta zaka yi auren ta ko wanda tafi ka karatu farfesa a jami'a kai kuma tunda kana ki headmaster ka gudu tace kuma sai kai zaka yi aurenta ita farfesa kai kuma primary school failure zaka yi aurenta ba damuwa ita sanata kai kuma kayi su ma a tsaye da kai takarar kansila jami'a ta ce ba za ka iya ci ba ba laifi za ka yi aurenta da zai doron kenan da sai an dawo har ka rika rika ta abuja ka samu falala ko wannan a addini duk za ka iya sai dai kai kuma za ka duba ka ga abin da zai fi zame maka maslaha kai a matsayinka na namiji kullum so ake ka zama arrijalu qawwamuna 'ala nisa kai kai cewa akan matarka idan baka da waccan qawwamar to menene fa'idarka bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim abu biyun ne yasa muka fi ko muka yi kera su matan to wani man kana kuf'a kuma ayi auren ga wanda ya zama kuf'i wanda ya dace da ita to haka ake so a a kiyaye akwai hadisi na Suleiman ibn Abi Jaun yake cewa akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim daga hadisi abi hurairah yake cewa khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faqu wannan wani hadisi da yake cewa ar-rijalu ko an-nasu ma'adi yana da alaka da wannan an-nasu ma'adi su mutane da ka gansu duk yadda kake ga gida ya kai gida to kamar ma'adini ne yanzu a cikin zinariya da za a haƙo a rami ɗaya sai ka samu grade 1 grade 2 har ka samu ta ƙasa kuma rami ɗaya misali za ka yi zuwa nan ma'aikatar gyara iri ayar ɗin nan ka siyo iri mai kyau ka gyara gona ka kula da ita amma a ƙarshen ka tara masar zaga wanda sai ka tsinci tushe ɗaya gona ɗaya irin iri ɗaya kular iri ɗaya ba tsallakewa kai ba amma me yasa sai a ce maka ai rayuwa kenan yadda kaga wancan haka mutane annasu ma'adi Abdullahi ibn Abdulaziz ibn Bas al-Allama Allah ya mashi rahama yake cewa abinda ake nufi da ar-rijalu ma annasu ma'adin din nan a gidan da kake ga duka mutanen kirki ne sai ka samu mai saukin mutunci a gidan da kake ga masu saukin mutunci ne ka samu mai kololuwar mutunci annasu ma'adi yace khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idan faqihu ko faqu zababbun su a jahiliya sune zababbun su in suka musulunta matakar sun fahimci addini gari guda suka musulunta to mai anguwar su a kafirci shine mai anguwar su a musulunci babu canji sarkin su hakimin su kansilan su babu canji limamin su a cuci faso kenan ko yanzu tunda ya fahimta addini shine limamin su kuma na juma'a ita to din ce za a juya kuma wajalu buyutakum qibla kenan to wannan yana da muhimmanci shi ma ayi la'akari da da shi liman kana kuf'a za a yi wannan auren ga wanda ya zama tsara ne kuma tamka ne sun dace da juna matukar mutanen kirki ne afa man kana mu'mina kaman kana fasiqa la yastawi addini ake kallo kenan ba za a kalli dukiya ba in dai a mahanga ta addini ne saboda Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu ne muka rabawa wayannan mutane yanayin rayuwar su a duniya sai ce wa wasagiratu ila waliha wa tuqtabu sagiratu ila waliha ita kuma karamar yarinya in an tashi neman aurenta ana neman aurenta ne a wajen majibincin ta kar kai mota yarinya magana a titi ka samu iyayenta kai musu magana su kuma su mata magana sai a baka izini sai ka zo sai ku yi magana da ita sai ku yi magana da ita kaga ka faro daga tushe daga nan ne za a baka idani ma za ka ganta zai ka shiga gidansu amma an ka ganta a titi kai magana kai da ita za ku yi saka kanku a rigima iyayen ba su da ra'ayinka ko kuma sun ma wani alƙawari ko kuma ita din ma Allah ya mata ilhama da cewa kai ba wani zababbin nagari bane waridal zikri yardar budurwa samtuha shine ta shiru shine a baya muke cewa ko bayanu ha ko eh ta dan fito ta mana bayani da za ta yi bayanin da an fi gamsuwa da an fi fahimta in kuma ta yi shiru aka fahimci shirunta saktun ne mafhum irin shirun da yake da ma'ana dan shiru ma dai kan zama magana ba laifi a takaice in budurwa ce zaka aura to ka je ka samu iyayenta wannan bisa wajibi amma idan babba ce wadda ta taba aure to zaka iya mata magana bisa halatti nan bisa wajibi iyayenta zaka yi magana can kuma ita zaka yi magana ka iya mata magana bisa halatti amma kuma za kuma ka iya wa iyayenta magana to idan kai mata magana sai ka nema yardarta mana in ka nema amincewarta to daga nan za ta amince da cewa ku iya yin aure ko kuma idan budurwar ce kai in baka yi mata magana ba a sa ka sa wasu su mata magana magana ta mutunci kaza kaza in mace ce tashin farko za ta iya wantakali da kai shi yasa wasu ke cewa gaskiya bai kamata kai mata magana ba fa wato in kana so psychology psychology zaka karanta ka zama wani psychologist ka san dabi'ar mutum ko wace mace da ka gani akwai wasu abu da suka fi burge ta a wajen namiji sai ka riga irin abala wata ta fi son mai shiru shiru duk da kai ne sakataren yada labaran nan dole ka rika shiru shirun nan sai ka aje musu wata tsinsu ko wata ba ta sanya wace a watan nan ku ne can ku ne to duk sai ka bari wata ta fi so ta rika jin ka a wajen karatu ta rika jin labarin ka a masallatai ko kaza ko kaza shi kuma uba in yana da ra'ayin ka zai iya fara yaba maka ai wani dan gidan wani ka shi ne yake fara zuwa masallaci ba ya mata magana ba dai take hira ba ba ma ita mu dai ta tana jin da ana labari ne a duk in na ganshi wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake tuno mani hadisin sayyidina abi huraira wa shabun nasha'a fi ibadati rabbi da sauransu da sauransu su cikin hikima kenan wata na kudin in yazo ita kuma wa'annan abubuwan za ta har hado an riga an yi da shi kenan kare shi ruwa kawai za a yi amma yadda samari ke yi wai wani ma har ya sai mata waya da memory android ma wani ma duk iyayen ba su sani ba wannan maguzanci ne yayi kuma ma za su iya maka ka a kotu yana maganan kinnafin ga wani a gari wadan garmin kinnafin kinnafa ne ya za ka mata magana inda dan abin da za ka yi ka in wa'incan dabarbarin wa qaddimu li anfusikum in so samu ne a gano maka me tafi so ka rika irin wa'annan abada riyar yace dai za ka yi daga baya ka tuba tunda dama baka saran ma lada ba baka saran da ka sami lada ba amma in ka tare ta a titi sai kun gama maganar ku tsaf sai kuma ce to aika sai baba yace to ayi ma wani alƙawari ko kuma kai ba zai baka ba in yace ba zai baka ba sai kun turke shi kaje kana son yar wani yace ba zai baka ba baka da buƙatar ka ce sai ya faɗa maka dai dan zai iya cewa ba zai baka ba ko ba laifin komai to da ba suna cewa azabar da tafi kowace azaba shine ka sa a ranka sai ka gamsar da kowa in kana neman wahalallan wahalallu shine da yake ga wai shi sai ya burge kowa amma lan kawai ka burge wanda Allah zai so ka burge su sauran kuma kada Allah ya sa su bacci ba eh ba wai fatar ka kenan ba amma ai ba za ka iya ba irda'un nasi ghayatul la tudrak fatturuk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak gamsar da mutane abu ne da ba zai taba yiwa ba ga wani mutum ba zai yiwu ba da ka fatruk ma la yudrak ka bar abin da baya samuwa amma wa adrik ma la yutrak amma ka riski abin da bai kamata a bar shi ba shine ka gamsar da na Allah yanzu wani in kana so ka gamsar da shi to ka daina sammakon masallaci wannan ya za ka yi da shi wani islamiyya ko makarantar da ke zuwa kawai ka daina zuwa wani ka canza abokai wani ka saki matar ka ma ya aura shine kawai zai ji cewa eh to kai yanzu ahali ne to kaga ba zai yi ba to irin wannan fatturuk ma la yudrak kenan abin da ya kamata dai samari su ankara da shi anan shine neman auren mu a tsarin addini yana da irin nashi matakan da tsare-tsaren da duk abubuwan da suka kamata na addini waɗanda a cikinsu ne akwai biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nuna mutuntaka da kuma yin shimfidar zamantakewar aure mai kyau ka tare ta a titi kun ta maganganu nan gaba kuma an yi auren yarka bata dawo da wuri ba kamar kun ba kaman kayanta kana jin bala arama ba sai kuma kai ta bambami kai ma haka kai amma akalla ka biyo ta hanyoyin da suka kamata gila za ka iya cewa eh to ai yanzu 'yan matan ne kawai ka ganta a titi ta wuce 'yar gidan waye 'yar gidan wane ne kawai sai ka je ka aika Allah ka zo ne a baka izini a magana da wani in aka same ta aka yi magana wata amsa za ta ba ka zo ko kada ka zo za ta ce kada ka zo kashi 90 za ta ce kada ka zo to kuma za ka yi ta ƙona energy ba wadda za ka aura to yanzu kenan to ya za a yi ya za a yi to kawai za ka iya mata magana magana cikin mutunci su kuma 'yan matan ya kamata su rika yawo da lambobin wayan babansu da taimaka magana sai ta baka lambar wayan babanta ka kira wannan lambar za ka kira head office kenan kar ka ƙara min magana sai ka kira head office ka sa wani zai zai ce wannan bangwayen ki in tana da wayo sai ta bada wannan bangwayen babanta sai sha biyun dare ya daga waya ya kira sai baban ya daga baby baki bacci ba ya ce uban baby ne sai ka ji shiru ke ya zaki ma ga karka kara man magana ka kira uban baby kuma ya saving din nan banka in ni ne shi ma na tashi sai in yi saving sai in ce sha biyun dare sunanka kenan kawai sha biyun dare sha biyun dare laishiri sha biyun dare don haka haka za a samu sauki muna fatar Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya dora mu bisa abin da yake so kuma ya yarda ya kare mu daga shedan da sharrorin shi daga sai mu tsaya nan wa alaikum assalam wa kamar eh eh zai iya shiga cikin kafa ya ce kamar wai gwaji haka na genotype da sauran wasu ma gwaje-gwaje ko ki za ya sashi a kafa zai iya shiga zai zama mulhaqatul kafa'a a ce a gwada HIV ko idan mace ce a gwada ciki a gwada hepatitis da sauran wa'ina abubuwan da ake gwajin su in wani ya ce to ai ba a gansa a littafin addini ba zai ce akwai su kawai dai kai baka karanta bane in ya ce a ina zai mu ce mace al-muslimuna ala shurutihim yana nan a cikin almuslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halala wa halla harama tunda mun yadda ayi shikenan ya zama tsari na addini sai mu yi din Allah ya samu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh